الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يا المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام godiya mara iyaka mai tarin yawa da tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan masallaci na Aliyu bin Abi Talib da ke nan tsakiyar birnin da makaram a kuma wannan ƙasa samun da jamhuriyar Nijar. A yau Juma'a muna biyar ga watan Ramadan. Haka ne? hijirar shugaban mu annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 yau din yayi daidai da 15 ga watan mu shekara 2024 lissafin haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wa salam idan ba manta ba muna cikin suratul fatir sura take magana akan sulhun hudaybiya sulhun da ya jayo buɗi ga musulunci da musulmi abin da ya jayo manya-manyan daunonin kafirai suka koma cikin musulunci saboda Allah yana da iko akan komai duk sanda Allah ya baka nasara to wannan nasarar ta tabbata insha Allah shi yasa Allah ke cewa in yanzurukum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakadurkum faman alladhi yanzurukum min ba'di idan har ubangijin ku ya taimake ku ya ba ku nasara to babu wani wanda kuma ya isa ya rinjaye ko shi wani idan kuma Allah ya kaskantar da ku duk duniya ba ne nada da haka mu nemi ɗaukaka a wurin Allah mai yawancin nasara a wurin Allah shi ke da iko a kan kowa sai Allah ke cewa huwa alladhi kaffa aydikum wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa huwa alladhi kaffa aydikum ankum wa aydikum anhum bi badri makkah min ba'd amal farakum alayhim وكان الله بما تعملون بصيرا huwa alladhi shine Allah ubangijin wannan kafa aiki ya kuma wanda yake hannayen kafirai ba su fada ba wa aiki ya kuma anhum kuma ya kame hannun ku ba da saka yaki ba bi badani makada sanda kuke fazazzabai na gehen garin makka Allah ne kawai ya kare ba za a yi fada ba sai ya mai da abin su kuma a ilimin Allah sulhun ne ya zama alheri ba faɗan ba saboda su kansu mutanen makka ɗin Allah ya tsara wannan yaƙin ne domin da an yi shi da wasu sun mutu a cikin kafirci amma da aka ɗaga wannan yakin kuma bayan sun rayu sai Allah ya rayar da su ya da su kaga da an yi hakan da kuwa sai a kan wannan kamewa da an bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya ba ku yayi ya ɗaukaka ku ya fifita ku akan su Allah ya kame hannunsu ya kame hannu wa kana Allah bima ya'malu bima ta'malu da basira Allah ya tabbata mai gani ne masani ne dangane da duk abin da suke aikatawa akwai zaratan samari din su yan gani kashirin kafirci da sun zazzagayo su san tamanin da ta kuba Allah kawai ya tsare na ku ba su kashe su kuma su kashe na da abin ya zama faɗa sai Allah ke cewa
وما هو بمدام الأم بصير هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ إلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم وتصلوا أن تطعوهم وتصيبكم منهم وأرضكم بغيرهم معرف بغيره يمشي الله برحمته من يشاء لو تزينون أكثرنا الذين كفروا منهم عذابا أليما Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba ya ci gaba da ba mu labari na abubuwan da suka faru. Allah mai girma da buwa yake cewa wanda ni da kafaru su mutanen makka a wannan lokacin su ne kafiran nan wanda suke sujudu suka toshe suka tsare adalin masjidil haram dangane da shiga masallacin nan mai al'umma ku je ku yi ibada su suka kare ku suka hana ku shiga ai su ne dai kafire ba wasu ba sun kare ku daga shiga masallaci mai al'umma alhalin wa antum haƙuri ku ne kuka cancanta masallacin ya zamna a hannunku domin an gina masallacin a satsin shi don abauta ma Allah shi kare ba a gina shi bane don abauta ma ku duk inda kaga an gina masallaci an an gina shi ne don amma Allah ibada ba don amma wani ko to idan aka samu wata matsala kaga ana ma wani ibada to masallaci a nan a masallaci ne kawai problem ne aka samu dangane da jagororin gari ko al'ummar take rayuwa a wannan lokacin kila su ne suke da sha'awar bautar wani ba Allah ya saka mu ga a cikin masallaci kenan mu'minai na gaskiya su ne suka cancanta da shi wannan masallaci kamar yadda Allah ke faɗa a waccan ayatul anfal yana cewa wa ma kanu awliya'u su ba su cancanta ba su zama waliyan wannan ɗaki ko waliyan Allah in auliya uhu da mutane babu wani wanda ya cancanta ya zama waliyin Allah har ya zama jagoran masallaci illa da mutaquna sai dai ilmi tsoron Allah shi asalin masallaci an gina shi don tsoron amma har gana wani shirme a cikin shi to shirman ne ya zo daga baya in an samu dama ana iya kore shirman a bar addini wannan shi ya sanya mai malakar da ke cewa masallacin da aka yi kiɗa aka bautawa Allah da ganga a cikin shi to in an zo sai an rushe masallacin a fashe ƙasar a sake ɗauko fandasiyon sabo kuma shi kenan a tsabtace masallacin a gina masallacin sabon gini a cigaba da bautar Allah an kwashe an raba shi da duk wata ƙazantar bautar gunki an gane ko da haka nan su ne suka kare ku daga shi wannan masallaci mai alhurma alhalin ku ka cancanta da shi wal hadayu ma'akufan kuma suka toshe hadaya an yasila ila muhalli mahadayan nan an tsare ta bata kai inda ya cancanta a kai ta aiki a yanka ta ba wa hadha min bagayhim wa inadihim wanda ya daga cikin zalimcin su da girman kai irin na kafirai da suke yi wa kana al-hadai hadayar ta zamanto akwai raƙuma kusan guda saba'in da tumaki masu yawa amma dukkaninsu ba su samu kaiwa inda ya cancanta a kai su ba domin hadaya akwai inda ake zuwa a yanka ta ko a ina ne amina ko nan ne wurin yanka sai a je me na ayyanka to amma idan aka tsare ka baka sami isani na ba to sai kai hadaya ka daidai inda aka tsare ka wani shi ne kuma abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi hadayansu a inda aka tsare su Allah ya ce walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minati in ba dan ba akwai wasu mazaje mutane maza da yawa mu'mini a cikin garin Makka da wasu tarin mata masu yawa musuma masu imani a cikin garin nan na Makka lam ta'lamuhum ku kusan su ba in kun je duka suna zaune a cikin kafirai bal ma sun koye imanin su sun bayyana kafirci domin a zamanin da kafirci yake da ƙarfi imanin ne ake ɗorewa sai kana da imani ne ka nuna kai baka da shi yanzu sai ka raka ni sai ka raka nuna tare kake da kafirai kana kare kanka domin in an san kai mai imani ne za a iya afka ma za a iya cutar da kai za a iya kwace ma dukiya za a iya lalata ma kasuwanci duk wani sharri za a kulla ma to sai kai kama da kafirai komi da komi amma kana da imanin ka in ka koyi a cikin gidan kana sallolin ka to wannan shi ake yi a makka kafirai su suke da ƙarfi muminai su suke da rauni da haka ana koye imani ne ana bayyana kafirci banban da aka zo madina musulmi suke da ƙarfi sai aka rika koye kafirci ana bayyana imani daga bakin mutum zafai-zafai in yana zance mai imani ne amma daga zuciyarsa kuma kafiri ne bai da zaka iya ka gane wannan sai yau da gobe ce zaka bayyana mashi to Allah ce in ba dan waɗannan maza da mata da ba san su ba dan kanku abuka musu da kisa kuma daga ƙarshe ya bayyana gare ku ai cikin wanda ba kashi akwai musulmi wato sai bukum minkum ma'arratin sai zamantu wata wahalar yin kafara ta sami domin ko da a cikin gari da keke da kafirai in ka zo yaki kai baka san da musulmi ba a ciki amma garin da kafirai ne sai da ka shiga kana kisa sai ka ga ashe akwai musulmi a cikin cikin wannan kashi to dole sai an biya mi diya kaga dole sai an yi mi diya kamar yadda ayatul ali imran ta ce ko وإن كان من قوم عدو عدوكم وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة idan wannan wanda kuka kashe min ƙaumin yana cikin wasu mutane ne waɗanda su mutanen kuma makiyanku ne abokan gabanku ne shi kuma musulmi ne yake tsakiyar su bai hijira ba da kuka je wajen yaƙasa sai aka kashe shi ko an gano an kashe shi ba iya tuni ila ahali ko sai a yi ba da diya zuwa ga ahalinsa wannan shi ne abin da zafi ko a yi kafara to kaga da haka ta same ku shi yasa ubangiji sai ya kame ya hana abuwar yakin ma me ya sanya Allah ya hana abuwar yakin li yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha dan ya shigar da wanda ya ga dama cikin su kafira da cikin ku kanku cikin rahamarsa wanda ya ga dama. To bayan wannan rashin yakin mutane da dama sun musulunta wanda da asalin su kafire ne sun kuma ci musulunci kuma musulunci ya amfani su. Allah ke ja lauta zayyan. Idan da za a samu rarrabewa, mumilai daban kafirai daban. Idan da an yi haka, Allah ce da azabin allazi na kafaru minhum. Lalle da mun azabtar da kafirai ta hanyar yaƙarsu daga cikin kafirai da mun azabtar da yawa daga cikinsu ta kisa da kamo su zama bayi azaban alima azaba mai raɗin gaske da Allah ya musu haka sai Allah ke cewa إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزلهم كلمة التقوى وكانوا أكثرها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية wato sai hamiya jiji da kai ganin na isa mu kabila kaza ai mu muke da wani kafin kasa da irin wannan abin ko ka ga mutum yana wani budawa a raka cewa menene ya faru a raka cewa ba ga dan gari dan birni ne ai ba daga kauye ba su ne asalin gari wannan hamiya ce ta gari ai wannan su ne asalin kabila kaza hamiya ce ta jahiliya jiji da kai ne na jahiliya to a lokacin da su jahilan makka kafirai irin wannan jiji da kai din ya raka daukan su su duk duniya waye sai nuna musu shi wani ne waye ya sai musu kara ba su mushi ba kan itace duk wanda ka gaina irin wannan abin to jahili hamiyatul jahiliya fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin shi kuma Allah sai ya saukar da nutsuwa da kwanciyar hankali ga manzon shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma mu'minan da suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alzamahum bi kalimatin taqwa Allah ya lizinta musu kalma ta tsoron Allah ita ce la ilaha illallah Muhammadur rasulullah wa kanu ahqqa biha wa ahliha daman su suka yi cancanta da ita kuma su ne ma'abutanta wa kana Allahu bi kulli shay'in alima lalle ubangiji ya tabbata ga dukkanin komi mai yawan sani babu wani abin da Allah ba ya cikakken sani game da shi sai Allah ke cewa لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون نعم فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك بدرا قريبا
Allah ce da kada haƙiƙa sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq Allah ya gasganta wa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mafarkin da yayi gaskiya ne me annabi ya mafarki annabi ya yi mafarki ne da kada ku dinga da masjidil harama za ku shiga garin makka ana ana nihin masjidil harama garin na makka gaba daya za ku shiga cikin shi ne in sha Allah in Allah ya yarda amini da kuna amintattu ba tare da yin tsoron komai ba ku je ku yi ibada ku ta umara ku kare muhalliki na rubuta kun kun kun gama ku je ku yi aski ku aske kawunan ku kwalkwabo wa mu kasiri da ku kuma a muku aski irin na makana wanda ake ragewa shi ne ake ce ma sai tsaye ko ko dai kwalkwabo ko sai tsaye ana yin aski kwalkwabo idan an yi umara ko aikin haji ana kuma iya tsaitsaye to an yi yawan yin kwalkwabo a aikin haji a aikin umara kuma sai a rage gashi to za ku shiga masallaci wannan garin makka kuna amintattu wannan alƙawari na Allah gaskiya ne kuma Allah ya cika ma annabi shi wannan wannan mawarki na shi wannan da aka zo aka yi sulhu hudaybiya bayan manzo Allah ya ga musu ga abin da ne mulki za mu shiga makka kuma yanzu sun zo shiga garin makka sai aka mayar da su aka yi sulhu cewa sai muna sai munafukai da masu shakka ya suke cewa to ina alƙawarin da annabi ya mana cewa ya yi mafarki kuma mafarkin annabawa gaskiya ne to aka yi mu shiga ba sai wani tambayi manzo Allah manzo Allah ya ce to na gaya muku a wannan shekarar za mu shiga ai dai na ce muku Allah ya mana alƙawalin za mu shiga to yanzu kun ga mun rasu ba mu shiga ba kuma ni ban ce muku bana bane ko baɗi ko baɗi wancan amma dai Allah da ya ce za mu shiga bai gaya mini shekara ba kuma na san za mu shiga kuma haka aka zo aka shiga ɗin an gane ko la ta khafu na ba ku jin tsoron komai fa alima ma lam ta'lamu Allah ya san abin da ku ku sani ba shi yasa ya jinkirta wannan shekara aka yi sulhu akwai hikima ta Allah waja alamin duni zalika fatahan qariba sai ubangiji ya sanya fatahan qariban wani buɗi na kusa bayan wannan sulhu da ya faru Allah ya kawo wani babban buɗi aka samu khaibara aka samu shigowar musulmi mutane da yawa cikin musulunci aka samu buɗuwar manyan garuruwa wanda ba ma makka ba wanda da ba ta ƙarshen musulunci sai Allah ke cewa هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
huwa alladhi shi Allah shine alladhi arsala rasulahu wanda ya aiko annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a ita ce Qur'ani wanda kuma cikin Qur'ani yake da addinin musulunci wa dinil haqq da addinin gaske addinin da babu wasa ba wargi a cikin shi ba a takuda shi da komai na ƙarya ba ai bil ilmin nafi wal amal salih Allah ya aiko annabi da ilimi mai yawa mai amfani wal amal salih da kuma aiki managarci fa inna shari'ata domin ita shari'ar musulunci tashtamilu ala shay'aini ta kunshi waɗannan ababen guda biyu ilimin wa amalin shari'a ta kunshi ilimi ta kunshi aiki fal ilmu shari'i shi ilimin shari'a sahihun abu ne ingantacce wal amalu shari'i shi kuma aikin da shari'a ta ba da umarnin a yi wato makabulin shi kuma abin karɓa ne an gane ko dukkaninsu an ba da labarinsu gaba ɗaya gaskiya ne kuma yaɗuwarsu gaskiya ne wannan wanzuwarsu a duniya kuma gaskiyar shi ne adalci Allah ya yi haka ne da yuzfirahu ala dinikum domin Allah ya ɗaukaka wannan addini ya rigayar da shi ala dini akan dukkanin al'adiyani ay ala ahli ala ahli jami'al adiyani akan dukkanin ma'abuta wani addinai min sa'ir al ardi daga dukkanin ma'abuta duniya kaf min al ajami wal arab daga larabawa da sauran yaren duniya an gane ko ubangiji waɗannan mutanen na duniya gaba ɗaya mulhidansu da mushrikansu wato kangararinsu da sauran kowane irin nau'i nau'i da kabeci Allah zai ɗaukaka addinin musulunci a kan shi, wakafa billahi shahida, kuma Allah ya isa ya zama shi ne mai shiru a kan haka. Annahu cewa rasuluhu manzon Allah shi annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi, wa huwa nasiruhu kuma Allah shi ne mai taimakon shi, wa huwa wallahu subhanahu wa ta'ala shi Allah wanda tsarki ya tabbata a mulkin shi kuma ya ɗaukaka a'lamu shi ne wanda ya kowa sanin abin da yake shi ne daidai duk wanda ba Allah ba ba masani bane Allah shi ne masani in ka kwatanta kowa da Allah ya ki in ka kwatanta kowa da Allah mabukaci ne Allah shi ne mawadaci Allah shi ne mai sai Allah ke cewa محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورماء بينهم na'am تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كذلك مثل شفعه فعبره فاستغنى فاستوى على سوقه يوجب الضراء ليزيد بهم الكفار وعلى النار الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما
Allah ya ce Muhammadu Rasulullah Muhammadu manzan Allah ne da gaske hakan bila shakka tabbas ba shakka wala raibin ba wani kokon annabi Muhammadu annabi Allah ne manzan Allah ne kamar yadda ke cewa yasin wal qur'anil hakim innaka lamina mursalin lalle kai manzo na ne daga cikin manzanni ala kullu mustaqim kana kai shiriya addini ma- na gaske shine tsayayyen addini a nan ma sai ce Muhammadu Rasulullah lalle annabi Muhammadu manzo ne na Allah na gaskiya bila shakkin babu wani shakka mala yake cewa wa haza mubtada wannan mubtada ne a ce Muhammadu Rasulullah wa khabaruhu khabar din wannan mubtada din wa huwa shine mushtabilun ala kulli wasfin jadid shine wanda ya kunshi dukkanin wata siffa mai kyau sun masana fi sana'i ala sahaba sannan sai Allah ya yi yabo yabo kyakkyawa akan sahabban annabi radiyallahu anhum ajma'in Allah ya yarda da su gaba ɗayan amin bayan ya tabbatar da manzanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine wuri na hudu da Allah ya kama sunan annabi Muhammad duk alqur'ani a ce Muhammad wuri hudu rakin daga wa ma muhammadin illa rasulun kada kalat sai ma kana muhammadin kaji wuri na bi sai wallazina amanu bima unzila ala muhammadin wuri na uku na hudu sai wannan nan ne kadai a qur'ani Allah ya ambaci sunan annabi to bayan ya tabbatar da mun cewa annabi Muhammadu annabin Allah ne ba shakka a haka sai Allah yake yaban sahabbai da suka yi zamani gaba da gaba suka karbi ilimi madarashi a wurin mai shi makarantar da babu irin ta makarantar annabi Muhammad domin duk wanda ya karatu a gaban annabi Muhammad duk duniya shi ne ya fi kowa babban malami shi ya fi kowa ya karatu a makaranta babba ba haka ne jama saboda ya yi karatu a wurin babba kuma ya fi kowa ilimi kamar yadda annabi ya fi kowa gane sai ce wallazina ma'ahu waɗanda ke tare da annabi a zamanin gasu da rai annabi da rai kuma suna tare da shi cikin addinin musulunci cikin imani Allah ce ga su ba su a shiga wa alal kuffari masu tsananta makafirai ne ruhama ubainahum kuma masu tausayi ne da rangwame a tsammanin kamar yadda Allah yake faɗa a sutul ma'ida fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين Allah yana gaya ma musulmi ya kuma ci imani man yarkar da minkum duk wanda ya ridda daga cikin ku an dini daga addini shi ya bari to bai cuci kowa ba kan shi ya cuta me ya sanya saboda fasauba ya atillahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane sai zo da su nikira domin girmama al'amarin ya ce ba mutanen nan sai ce irin wasu mutane masu girman daraja masu yawan imani su waɗannan mutane ga siffar da Allah ya ba su sai ce yuhibbuhum shi Allah yana son su shi da kanshi Allah yana son su wa yuhibbunahu su ma suna son Allah ashe subba Allah akwai so a cikin ta ko Allah yana so, Allah yana ki, ana kuma san Allah, kuma ana samun wanda ya Allah. Wani shi ne aƙida ta ahli sunna wal jama'a. Allah yana soyayya, ya so wanda ya so addini, yana son wanda ya imani da shi, yana son wanda ya imani da annabi shi. Allah yana ƙin kafirai. To cewa Allah baya son kafirai, to Allah kenan yana son mu'minai. kaga anan Allah da kanshi yace yuhibbuhum wa yuhibbunahu yana son su kuma su ma suna son shi azillatin alal mu'minina masu kankantar da kai ne wannan zilla ba ta wulakantuwa ba ce ta nuna tawali'u da ladabi da tausayi da ƙauna da nuna kana da karama da daraja za ga kowane mumini da dan uwan shi mumini yana mai tawali babban mutum sai ka ga yana girmama wanda bai kai shi ba daraja idan aka ce wannan mai imani sai ga ya ba shi daraja to irin waɗannan girmamawa din ita ce Allah yake yi a zillatin ba ƙasƙanci irin na wulaƙanta ba amma a izzatin izza kuma a nan ba ta ɗaukaka ba ana nihin masu nuna kaushin hali masu nuna ƙyama da fushi da kafirai wannan shi ya tabbata duk mutumin da bai nuna ma kafirai fa izza ya nuna ma kafirai kankantar da kai ga kafirai kawai dan ya samu abin duniya to ya tona maka shi asiri ya ci mutuncin musulunci malamai suka ce to ya lalace a babin alwala wal bara shi yasa a musulunci akwai babi a aqida ce alwala'u wal bara'u wato auna da su ba ka da izinin ka ƙaunaci wanda duk ka ga dama sai wanda shari'a ta baka izinin ka ƙaunace shi ba ka da izinin ka ɗaura gaba da mutane haka kawai sai in shari'a ta baka izinin ka ƙyamaci wani karka so shi idan mutum ba Allah bane ya ce ka ƙi shi to bai kamata ba ka ƙi shi shi yasa aka haramta kowace irin gaba amma aka halatta a yi gaba da kafirai da yahudawa da alimta shekaru an gane ko da haka a izzatin adal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yaqulun ya kuma za su rinka yin jihadi dan daga addinin Allah wala yakhafuna lawma tala'im kuma ba sa jin tsoron zargin kowane irin mai zargi me za ka ce ma irin me za ka gaya musu wallahi ba su damu da kai wajen baka bakin baka ma cikin bagaban su su damu da kai ba Wannan ko Allah ya maida ka mai irin wannan siffa kana san Allah Allah yana san ka kana yin kokari ba ka shakka komai to wata falala ce ta Allah yake bayar da ita ga wanda ya ga dama. Allah kuma ya maye wacin falala ne alimin kuma wasali ne ga inda ya dace sa falalar shi. Malaki cewa wa hadhihi sifatu wa hadhihi sifatul mu'minina wannan ita ce siffan mumini an ya kuna ya kasance ahaduhum shahidan mai tsananin nuna ƙarfi ne mai tsananin nuna kyamale alal kufari akan kafirai rahiman barran sannan shi mai jin tausayi ne mai da'a ne bil akhyari ga zababbun bayan Allah su ne muminai su ne musulmi wannan yana girmama su yana wannan dinsu yana wato yana ɗaga musu kafa yana nuna musu su wani wata tsiya ne a doron ƙasa a yayin da yake nuna ma kafiri ba bakin komi yake ba a bayan ƙasa a doron ƙasa kai ba ka da wani matsayi kamar ƙara ta'ala kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu qatilul ladina yadunakum min al-kuffari wal yadunukum min ku yaki waɗannan da suke kusa da ku na kafirai kuma ta samu tsanantawa a wajen ku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masalil mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kama salil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwan tadaa lahu sa'irul jasadi bil bil umma was-sahar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa misalin mu'mini yadda mu'mini yake cikin tausayawa da rangwamtawa da kuma jin kai a tsakankanin musulmi da ɗan uwanci musulmi sai Allah ya yi magana ki ce ka masallin ya sadil wahid kai ka ce gangan jiki guda ɗaya ce idan ta kamin huduwan idan an samu wata gaba a cikin gangan jikin ka tana rishin lafiya to sauran gangan jiki ma kada'a da busa'ir da jasadi sauran gangan jiki su kuma sai su cirata bil humma da zazzabi wasahar da ɗaukan zafin jiki jiki gaba ɗaya sai ya ruɗe ba a iya barci saboda wani sashi ya samu matsala ko ina kuma ya nuna akwai matsala sai an gyara waccan matsala shi zai zamna lafiya ba haka cikin dan adam yake ba manzo Allah sake kamanta mu'mini ta al-mu'minu lil mu'min mu'mini game da dan uwan shi mu'mini kalbu liyan kamar gini ne ya shuddu ba'aruhu ba'adan sashen gini ne yake taimaka ma sashe a ƙarfi bangon gabas shi ya taimaki bangon yamma shi ya taimaki bangon arewa shi ya taimaki bangon kudu shi kuma na bangon na kudu shi ya taimaka ma sauran yan uwan shi na yamma da na arewa da na gabas shi ma na yamma shi yake taimaka ma ‘yan uwan shi na arewa na gabas na kudu idan da ɗaya bangon cikin hudun zai kece ya tsage ya kare a ki gyara shi sauran bangayen ma guda uku su ma za su mushi biyayya su lalace su kai amma in an gyara shi sai su tsaya daidai to haka ake so mumine su kasance tsakankanin su an gane ko wa shabbaka sallallahu alaihi wa sallama bi ashabihi sai manzo Allah ya nuni da yan yatsotsin shi haka ya gama su ɗaya tare suke da ɗaya haka ake daidai da daidai ana so mumini ya zama so kamar mujubin dan uwan shi ne mai kare mutuncin dan uwan shi ne mai kare jinin dan uwan shi ne ana so kai ka kare jinin waninka duk wani musulmi ka kare jinin shi shi ma an dora mishi kare jinin duk wani musulmi to zai zama duk rayukan al'umma ya samu kariya mutuncin su ya samu kariya dukiyar su ta samu kariya ba wai iya wani sashen su ne ke da tsaro ba wani sashen su ba shi da tsaro kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ta ala ku saurara inna amwalakum wa a'radikum wa dima'ukum haramun alaikum jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a karan kanku wani ya taba ma wani ka hurmati yaumikum hada fi shaharikum hada fi baladi fi baladikum hada kamar haramcin wannan wini na ku na ranar idin layya na sallar ranar arba kamar haramcin wannan wata mai alhurma kamar haramcin wannan gari mai alhurma haka jinin musulmi yake haramun babu abin da yake mai haɗari wanda Allah baya yahewa irin a rinka zub da ginanan musulmi ba kai da ba dalili domin jinin musulmi daraja shi ya hi ɗakin ka'aba daraja kun ga dai ɗakin Allah yana da daraja ko yana da kima to da ka kashe musulmi ɗaya gara ka je ka rushe ka'aba zinihin da za ka samu wajen kisan musulmi ɗaya bai kai ba zinihin da za ka ɗauka wajen rushe ka'aba idan ko musulmi ko mun karanta ki ko mun zaman shi yaro ya yi ka'aba daraja ashe jinin mumini yana da yana daraja to babu wani gari a duniya da za a halatta duk da gina nan musulmi sai Allah ya ya jarrabu wannan ƙasa ko na al'umma da musiba ba zai yi ba a rinka karkashe bayan Allah ila adadin kurum a yi ta wasa da hankalinsu ana siyasantar da adin da gina na mutane ake siyasa yanzu ku duba wancan satin muna agadis wato Sheikh Musa Yusuf aka da sunna yake tura mini wani bidiyo ya kuma kira ni muka yi wata magana da kishi ne malam kaga irin abin da kake mana magana gashi ya bayyana muna faɗa cewa irin abubuwan da ake cewa a yin nan ba gaskiya ba ba a ware wata ƙabila a yanke mata hukunci bai yi ba ko ta yi laki ba a cewa duk inda aka ga ɗan ƙabilar a kashe shi wannan jahiliya ce kamar yadda a Najeriya aka ware Fulani ake kisa wannan abin bai dace da addini ba bai dace da hankali ba babu wani abin da ya yi daidai da wannan illa rashin hankali a ce kawai da bihilla ce ya zo ko a mota aka ƙila aka da bihilla ce a zaro shi a yanka wannan da Allah ne wani hankali ne to sannan dan girman Allah kowace ƙasa tana da sojoji tana da wannan jandarmomi tana da gar tana da polis haka ne tana da duwan tana da oza kori duk waɗannan jami'an tsaro ne ɗaukan su ake tun suna yara a kai su a yi musu horo na musamman na wannan aikin ai training za ka ga wani ya yi training ya kai har general da hara police akwai general ko a gendarmomi akwai general akwai wannan general marshal ne babu ko a gendarmomi akwai amma akwai general haka a soja akwai general akwai marshal to da aka yi mutane a ba su wannan hora a ba su kayan yaƙi iri-iri a kai su ƙasashen duniya a koya musu yaƙin a koya musu yadda duk ake yaƙi waɗannan mutanen su gagara yaƙar wata al'umma sai a ɗauki samarin gari a je a ba su ɗan wani horo wata biyu zuwa uku a ce su je su yi aikin da soja suka gaza anya wannan zancen da gaske ne wallahi ba gaskiya ba ne duk abin da ya yi ƙarfin soja wallahi ya yi ƙarfin ɗan sa ai ko a garin karin magana ne hausa suke cewa tiƙi sa ɗan agaji da ya gaggawar soja ya ce tiƙi sa wurin nan manya sun kai ƙasa to bari in yi sauƙi in bace in bar wurin nan in dai an ga gawar soja to ba gawar ɗan arziki za ta biya gawar ɗan banga za ta daɗe ɗan banga zai ci nasara a inda soja ya gaza to don Allah in ka hudda harkar siyasar demokuraɗiyya da an raina ma mutane kuwa yaya za a ce a dinga janarori da kumandoni na soja suka gaza wai a ɗauki wasu mutane kuma sai a ɗauka a ƙabila ɗaya zallar hausawa kuma dama hausawan nan suna faɗa da fulani a ba su makami a ce an ba su tsaro na al'umma da fulanin da wanda ba fulanin ba ana kuma faɗa da kankanin hausawa da fulanin a ɗauki su hausawan ɗalla a ba su makamai a ce kuma an ba su tsaro da Allah an shirya gaskiya ko an shirya bata an shirya wannan banna to sai yake ce mini gashi abin da ya faru babban limamin masallacin mada mada wani ƙauye ne kusa da gusau kamar yadda kanya take da magana ai kanya gari ne bai zaman kanshi ka tun ba su haɗu da magana ba ko amma yanzu sun haɗe kanya tana nan a kanya ta amma ta shiga ina to mada tana nan a mada ta kamar da yadda damba tana nan a damba ta amma ta shiga mu da gusau to shi wannan mala abubakar hasan limami ne na masallacin juma'a wannan gari sama da shekara 20 sannan shi ne shugaban majalisar malamai na ahli sunna na gusau local government kamar a ce kwamitin irban ta gusau ta garin gusau babban birnin zamfara shi ne shugaba yana ya zo na alwallar sallar la'asar yana tare da ɗalibai ana karatu sai waɗannan mutanen ‘yan sa kai suka zo suka ce malam zo da Allah muna son ganin ka ya ɗauka wata matsala ce ta ilimi za a warware su sai suka tafi da shi ana tafiya ana hira ana dariya gaban jama'a ana gaisawa ba ma wanda ya ka bayan minti kaɗan da aka da suka fita bayan gari sai suka kada shi suka sa wuƙa suka rushe yankan rago har hoton yankan yana nan cikin wayata shi ma da Musa yau aka tafi da shi nuna mai yake jin gaggaga abin da ke faruwa idan malamai masu wa'azi limamai za a je a tarda su a yanka su dan kabila su tsakaninka da Allah wannan ƙasa tana shirye ta zama lafiya ya zama mai jahiliya to kaga ginin musulmi ya zama mai abun wasa a demokradiyya da an zo an kashe mutane sai a ce za a kawo kwamitin bincike to da an ce an kawo wannan kwamitin na bincike an kare da kuke da har abada ba an san dan ba za ku sa har abada yayi a ce bincike ake in kun tambaya bincike ake in kun tambaya bincike ake haka abin zai shasha ce shi yasa al'umma ba ta san lafiya ba Allah tsare mu da muradiya da Allah ke cewa anan sai ci gaba da bada sufofinsu yake cewa tarahum ruk'an sujjadan ko za ga su sahabbai وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي الخير الأعمال sai Allah ya siffanta sahabbai da yawan aikata aiki yawan aikata aiki na alkhairi yawan aikata sallah saboda ita ce mafi alkhairin aiki wa wasafahum bil ikhlasi biha kuma ya siffanta su da tsarkake Allah a cikin sallah lillahi suna yin sallan nan dan Allah azza wa jalla mai girma da buwaya an gane ko yake cewa tarahum ruk'an sujjadan za ga suna masu sujjada suna sallah shine ruk'an sujjada suna masu sallah yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman yarda Allah ne da fadalar Allah ba dan komai ba suke wannan sallar sai dan su sami yarda Allah ita kuma yarda Allah damai ita ce abu mafi girma game da aljanna ta ta aljanna daraja shi yasa a cikin rubutu wannan bara'a yake cewa wa rudwanin minallahi akbar yardar Allah a cikin aljanna akbaru min aljanna ta ta aljanna daraja ta ta aljanna girma sai Allah ke cewa sima hum bi wujuhihim alamun da suke da shi a cikin huskokinsu ai simahun fi wujuhihim ya'ani Allah ya ambaci wannan shine siffar su ba wai wannan taban da ake na sallah ba shi ake yi ba kaza akwai wani idan mutum mai sallar za ga akwai wani tabo a nan din shi ko wani yana yi wani bai yi wani ne ta yawan sallah amma ba za ka ga wani to garga dauka in an ce sai ma wa fi wuce wa min asar sujud alamun sujada shine za ka ganshi a goshin su ka dauka wannan taban kake yi a a shi wannan tabo wani abu ne da Allah yake ma wani bai ma wani to shi din mai sallah to suka ke ta sha bamban da huskar da ba a sanar duk san huskar da ake yi ma Allah sujada da ita bala za ga shekinta da annashuwa ɗinta da kyalkyalinta ya sha bamban da fuskar da za a yi mu duk abauta ma wani ba Allah ba a dankari giya a je a yi bacci ba za ka gama wani fuskar ba za ka ga kyalli da sheki ko mutumin ba shi da kyau amma za ka gani in yi yana mulmishi yana kyalli yana sheki wallahi zai rika burki ka gashi al'asufafin ki ba wani kwararren mai kyau bane ba cikakken mai kyau bane amma duk da haka amma kuma yana ba da sha'awa wannan shine siffar da Allah ya siffanta su an gane ko fi min asar su yace zalika masalhum fit tawrati wannan shine misalin sahabban annabi a cikin at-taura wa masalhum fil injili misalin su kuma a cikin injila ta annabi Isa shi kuma menene misalin su kadar in akhraja shata'ahu misalin su a cikin injila kamar wata shirka ce da aka shirka. Akharaja sai ta fito, shaɗa a hutai zangarniya ɗaya, idan shirka ta fito ba za ga wani sharɗai ƙwaya ɗaya ba ne? Da Allah ya fi sharɗin hatsi, sharɗin gyaɗa, zangarniyar alkama, zangarniyar dawa, zangarniyar wake in ta fito. Yaro ɗan ƙarami idan ya shiga zai iya sa hannu ya cire ta ba wahala ko ba zai iya ba. wani shine misalin sahabban annabi a cikin injila za su fara da rauni mutum ɗaya zai iya rike su gaba ɗayansu ya musu dukan iya amma ana kwana ana tashi kuma zai su kuwari duniya shine kadar in akhraja shata'ahu fa azara fastagalaza ko fa azara da ya huto sai ya fara ƙarni fastagalaza yayi kabli idan ka shifka itace sanda ya fito mangwara ne a lemu ne maɗaci ne rimi ne idan ya fito za a gan shi sharne ɗaya sai ka iya cire shi yaro ba zai cire ma shi amma idan da za ka bar shi shekaru suka kai goma zuwa ashirin ya girma ya zama itace ba yaro ba ko kai aka ba gatari aka ce sare wannan icen zai ya bace ba a lokaci guda ba wani ma ba zai iya sarewa ba sai ya nemo mai sarewa da ya saba ya sare mishi ya yi ƙarfi ko bai yi ƙarfi ba yanzu aka ce ka kama shi ka tuke shi duk gidan ku sun iya tuke su ku taru su ya ku kaf kun ka kun ya tuke shi da ƙarfin tsiya wallahi dai ku sa gatari kaɗan kaɗan kuna tsara kuna tona kuna tsara da kyar a wasu 'yan shekaru su wannan wannan shine fastagalaza sai suka yi kabi suka yi ƙarfi fastawa suka cika wannan shirka ta cika ala suqihi akan asalin shi ya ake gindi ya ake asali mai karfi ya ujubu zurra'a wannan shirka tana ba da mamaki me ita kan shi in ya zo sai ya yi mamaki kai daga abin nan wanda da ina ma shakka kar in taka shi ya kare gindi yadda yanzu ya yi karfi Allah ya yi hakan nan ne ya sanya su da kaɗan-kaɗan suna da rauni suna taruwa suna ƙaruwa suna ƙaruwa har suka yi ƙarhin da suka rika cin garuruwa da birane da ƙauyuka har ya kai ga sarki tsakankaninka da musulmi ta hiyar wata guda idan aka yi zancen sayyidina Muhammad Rasulullahi wata sai gaban kafiri ya wani. Kafiri yana jin tsoron annabi tsakankanin shi wata guda kafin a abu. nisan da ke tsakankanin su tafiya kwana talatin amma wallahi aka ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai gaban shi haka aka ce Umar sai gaban kafiri ya wani haka aka ce wannan Usman ko Abubakar wallahi sai gaban kafiri ya wani Allah ke ce bas daga zaman tawa ala zuki wannan ليجيز فاستقر فاستوى فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليجيز بهم الكفار dan a fusatar da kafirai da su da muminai ne sahabban nan na manzon Allah Allah ya yi tattalin su ne dan a fusata kafirai da su wa min hadhihi al-aya a wannan aya ne in tafi a imamu malik rahimahullahu ta'ala imamu malik yayo ya zaro wani hukunci bi takafirin rawafida ya kafirta masu aƙida shi'a su wane ne masu aƙida rawafida ɗan shi'a alladina ya bugudu na sahaba radiyallahu anhum wanda suke ƙin sahabbai Allah yarda da su kala yake cewa li annahum domin su sahabbai Allah ya yi su ne li yugizunahum dan ya bayar da haushi da su wa man gaza sahabati duk wanda ya yi hausin sahabbai radiyallahu anhum Allah ya da su fa huwa kafirun li hadhihi al-aya shi ya kafirta ne da nassun wannan aya wa wafiqahu ta'ibatun min al-ulama'i haka kuma Imam Malik sauran malamai sun mushi mawafika sun ce wannan fatawa ta ce gaskiya ne duk wanda ya ki sahabbai kafiri ne an gane ko wal ahadithu fi fadl sahaba kuma hadisai da suka zo a cikin falalar sahabbai radiyallahu anhum wanda yake Allah ya yarda su wanda Allah ya ce a yarda da su ga su da falala suna da yawa ba wai yan kaɗan bane sai dai a kasu dan buga misali kaɗan daga cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubu ashabi kada ku dagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da Allah da rayuwa ta take hannun shi law anna ahadakum inda ɗaya daga cikin ku mutane an faqa misla uhudin zahaban yana da zinaran da ya kai girman dutsen uhud dutsen uhud kuma tsawon shi kilomita bakwai kilomitar bakwai na dutse da ƙari nauyin shi tsawon shi gaba sama nawa ne kusan metar dubu ko metar dari tara kaga dogo ne ko to sai manzo Allah ce idan da duk za a leda maka shi zinare kuma sai ka bada shi bi sabilillahi ma adraka muddati ahad mudda ahadihim wala nasib wallahi sa'in gero sa'in alkama me sa'i zakkan alkama da sahabi ya bada sai kuma ne kada rubutun kudi kamar girman shi kuma zinari ka bada to da Allah sa'i nawa zai dau zai sai zakka nawa zai sai to wallahi wancan zakkan na sahabin annabi ya ina kala da abin kuma Allah ma ya fadi a cikin alqur'ani yana cewa la yastawi minkum man
لا يستوي منكم من بقى من قبل فتح وقاتل أولئك أولئك أعلم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا سيدي.
وكلا وعد الله الحسنى Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fatah min qabli al-fatah ko wa qatal wanda kafin fatahin makka yanzu shi ya ciyar da dukiyarsa ma'ana ya yi imani da annabi tun kafin wannan fatahin sulhun nan kan bayan shi kai kan musulunta shi kuma ya musulunta da shi aka yi wannan sulhu ko wanda zai zo daga bayan su ko da sahabin annabi ba wanda ba sahabin ba ba a daidaita shi da waɗancan sahabban da su suka fara yin imani Allah ke cewa ulaika a adamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu waɗancan sahabban su ne masu girman daraja ai ka kwatanta da wanda suka zo daga bayan su suka ciyar suka yi yaƙi bi sabilillah sai dai wa kullum wa'adallahu husna kowanne daga cikin musulmi Allah ya alƙawarin aljanna amma aljanna ba ɗaya ba ce aljanna da za a sa sahabbai ba yadda za a yi a kwatanta ta da aljanna ba to mutanen da Allah ya ce ko kana da imani ba ka kai su ba daraja ta kakama kai za ka ce ma yanzu su suka fi kowa ma ta ma da nazaru bal ma ka kafirta suka ce ba su da imani kai kana ganin kama bi su imani wanda irin kirka da warwara ce kake ma alƙur'ani an gane ko don haka sai Allah ke cewa wa'adallahu alladhina amanu minhum Allah ya yi alkawali ga wanda suka yi imani suka yi aikin ƙwarai minhum daga cikinsu magafiratan Allah zai gafarta musu li zunubihim ga dukkanin zunuban da suka yi ada kafin musulunta Allah zai yabe shi wa ajran azima Allah ya musu alƙawalin lada mai girma shine sawaban jazilan shine sakamako mai yawa mai albarka wa rizqan kariman da arziki mai yawa wa adallahu wa adallahi haqqun alƙawalin Allah gaskiya ne kuma wala ya kulifin lahul mi'ad Allah bai saba alƙawarin shi kuma wa man asdaqu minallahi hadisa wa man asdaqu minallahi qila babu wanda kai Allah gaskiyar alƙawari babu wanda kai Allah wato gaskiyar magana Allah ta'ala ya samu dace lokaci yayi kuma gashi mun zo karshen wannan sura idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe lafiya za mu tashi a farkon suratul hujurati Allah ta'ala ya ba mu ladan abin da muka yi a wannan sura ya ba mu ikon aiki da shi na hani Allah ka ba mu ikon haruwa ubangiji sura da za mu shiga ta gaba Allah ka fahimtar da mu ita ka ganar da mu komai na cikin ka daidai ka ba mu ikon aiki da shi abin da aka hana a cikin da ka ba mu ikon haruwa da gare shi ya Allah muna neman gafara ka ka gafarta mana ka sa mu cika da imani ka cikan mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka sanya albarka ga rayuwar mu ya Allah akwai wata baiwar Allah makwabciyanmu ne nan daga bayan wannan wannan gidan mai da total duk sanda kaga an yi azumi na tsawuyi alhamis da muke karatu za ka ga ana yawan kawo wasu ababen shan ruwa nan wani lokaci za ka ga an kawo da jajan wani lokaci za ka ga an kawo farfesu wani lokaci za ka ga an kawo sanin abubuwa iri iri to sai wannan baiwar Allah take ɗaukar nauyin wannan abin to akwai ƴar uwarta Allah ya mata rantsuwa yanzu nan ne aka yi yana izata to tana neman wannan al'umma da muka haɗu wannan wuri mu sa wannan ƴar uwa ta ta a cikin addu'a Allah ya karanta Allah ya gafarta amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لها وارحمها وأعف عنها وآفيها ووسع مدخلها وكسرها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب كما نكفر لم يكن من الجنة اللهم إن كانت محسنة فإلها في إحسانها وإن كان مسيئة فتجاوز عن سيئاتها برحمتك يا إله الأولين والآخرين ربنا لا تذنبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين